ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin 22 ga watan zulkiyada shekara ta 2447 bayan hijira annabi tsira da amince Allah ya tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina wanda ya je da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba satin da ya wuce mun cike karshen sura ta saba'in da takwas suratun nabai yau za mu tashi farkon sura ta saba'in da tara wato suratun naji'at kuma shi ne darasin mu na farko a cikin wannan sura mai albarka a wannan masallaci mai albarka na jera da ke kungiyar gandun albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناسقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا ita wannan sura kamar yadda muka ji ita ce sura ta 79 idan ka faro irge daga sama da kan fatiha kai fitowa ka zo kanta a jere ita ce ta saba'in da tara amma ita ce ta tamanin da ɗaya a jerin sauka an dai magana sauka ake ta tamanin da ɗaya cikin surori ɗari da sha hudu ta sauka tsakanin suratul naba'i da suratul inshiɗa bayan suratul naba'i kafin suratul inshiɗa idan sama'un faɗara a tsakankaninsu ta sauka tana da ayoyi arba'in da shida a lissafin mutanen kufa amma a lissafin mutanen makka da madina da basra ayoyin ta arba'in da biyar ne saboda haka suna da sabani na aya guda ɗaya kenan ita wannan surar gaba ɗaya ittifakan an haɗa akan cewa makiyar dama mun yi bayani a baya cewa mafi yawanci ga jajjerin surorin nan duka 'yan maka ne mun faɗa satin da ya wuce cewa da zarar ka ga wasu abubuwa a sura ma hoto ne da yake nuna ma wannan surar makiyya sai muka ba da misalin kalla cewa duk inda ka ga kalla ko wace irin sura to yayin maka ce kuma kalla ba ta fara ba sai da aka yi rabin alkur'ani sai da aka zo suratul maryam tun daga kan fatiha har zuwa babu babu kalla sai da aka zo maryam sannan kalla ta fara aiki sanaktubu lahum ma yamuddu lahum min al'adab madda sayakfuruna bi rahmani haka ta fara motsawa saboda haka wannan shi ma hoto ne sannan sura tana bayani ne akan alkiyama dangane da mutunta alkiyama mafi yawanci surorin da za mu je karo da su za ku ga za a ta bayani akan tauhidi da bayanin alkiyama domin lokacin kafirai ake mu'amala da su kuma ba su yarda da ma annabin ba ballantana a ce wata alkiyama su yarda su shi za za mu ta jin gajejjerun kalmomi don a ja hankalin sannan mun yi bayanin satin da ya wuce cewa qur'ani mafi yawanci yakan zo da salo kusan goma da yake buɗe sura ne wani lokacin da aka ga sura ta buɗe da godiya kamar alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله فائز السماوات حتى kaga ta bude da godiya wani lokacin ta zo da wato tambaya kamar yadda muka yi wancan satin an mai ta sa'adu kaga tambaya ce yas'alunaka anil anfal tambaya ce wani lokacin ta zo da labari ata amrul lahi fala tasta'jiluhu sannan wani lokacin sura ta bude da wato tasbihi سبحان الذي أسرى بعبده سبح اسم ربك الأعلى يسبح لله ما في السماوات دولا سلوني دا قرآن يكي زوالي وإن لوكتين كما تزود رنقوا كما رونا والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى والنازعات غرقا هذا هو الذي سلوني دا قرآن يكي زوالي da shi domin ya ja hankali wato kuma ana so ya kwankwaci zukata to wannan sura tana ɗaya daga cikin salon da Qur'ani ya zo da shi na ne rantsuwa sannan ita rantsuwa kamar da muka sani Allah yana da ikon ya rantse da komai komai amma wanda zai yi rantsuwa in ba Allah ba to ba shi da ikon rantsuwa da komai sai da Allah shi za annabi ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya gum ya yi shiru kawai saboda haka amma Allah madaukakin sarki ta ji yanzu da ni zan zo ce na rantse da mala'iku masu kira rai na yi shirka wai ce rantse da su ko ba a rantsuwa da kowa sai Allah duk da cewa a bahaushe ya saba ya ce na rantse da Allah da annabi ko wannan kwalcewa annon kenan sun gama shigan mutane ba kyau da Allah kaɗai ake rantsewa me yasa annabi ne ya hana ka yace in za ka rantse ka rantse da Allah kadai me yasa ba wai saboda annabi bai da matsayi ba sai dai saboda shi ba Allah bane yawa saboda haka rantsuwa kuma da Allah madaukakin sarki kadai yake to kaga nan sura ce ta bude Allah yace wallazi'ati ina rantsuwa da mala'iku ba ne mutum wayannan mala'iku sai yace masu fuskar rai sun sun tashi kira ne su ja suke ba wai hankali za su zaro shi ba a sun zo shi za a kamar yadda muka biya hadisin barawo yana azi hadisi dogo mai tsirgiti da yi bayani akan tararrai mun biya shi a littattafai da dama saboda haka sai Allah ya ce garkar waɗanda suke kai kana jin garka ka san wani abu ne da wato garkewar za'i an fahimta da kyau ko masu shiga da ƙarfi kamar yadda annabi ya bamu misali yadda ake kira ran munafikai da kafirai shine kwatan kwatin yadda wato idan ka sami ka sami dabba mai gashi da yawa irin dabbobin kasashen waje za ka gashin da yawa kuma wani ya ji tunkuli to kamar wannan ne a duk shi da ruwa a samu mataji a rika kokarin a taje wannan gashin kamar haka ake zare ran munafiki da kafir kamar haka ake cire ran munafiki da kafir domin annabi alaihi salatu wasallam yace da zaran mala'iku sun zo daukar ran dama zuwa zati ba mala'ika ɗaya ne yake zuwa daukar rai ba malakul mauti shine jagora da ba hauji yake cewa azra'ilu azra'ilu asali ba kalmar musulmi ba asali saboda haka azra'ilu an kawo da shi ne kawai daga wasu waɗanda wato maguzan da suka musulunta an fahimta da kyau ko da suka musulunta sai suka zo tu'a ko kuma waɗanda suke a kiristanci wanda suka musulunta suka dawo cikin musulunci to an saba kiran azra'ilu a gurin su azra'ilu zuwa mala'ikan mutuwa amma a musulunci a tsarin daidai ba shi da suna azra'ilu sunansa malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wakila bikum haka Allah ya rada mai suna da kansa cewa malakul maut haka qur'ani ya faɗa an bayyana da kyau ko to idan ya zo yana zuwa da yan rakiya ne idan ya zauna gaban kafiri ko munafiki zai kira ran sai Allah madaukakin sarki ya ci barin ran guri daya sai a tarwatsa shi a jikin gaba ɗaya in ya tarwatsa shi su kuma kaga za su ciro shi to garin ciro shi ne shine za su rika ciro shi annabi alaihi salatu wasallam ya ce yadda kaga ana taje jikin dabba mai gashi da yawa haka za a rika kiran ran kafiri ko da ka ga yayi duru domin ita azaba kabari ai gaibi ce yawa saboda haka haka za a rika kiran sa walau tara idh zalimuna fi gamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum haka Allah yake al yawma tujzauna azabal huri saboda haka ina ma za ka ga lokacin da azzalimai za a dauki ransu mala'iku sun miƙo hannayensu suna miƙo hannunsu suna cewa wato akhri zuwa anfusakum suna gaya wa kafin cewa bi ko mana ran ranka da kanka wannan kalmar da suke faɗa suna faɗa ne don murgunawa wanda za a ce ran ba wai dan zai iya miƙowa ba shi ma ta kansa yake to suna fujjar ran suna ciro ka babu sai Allah kuma ya yace sai su ci gaba da gaya mutum cewa yau za a taka ma da azaba mai mawulakanciyar azaba bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum tafsukun saboda girman kan da kuka rike a ban kasa ne girman kai badarul haqqi wa ghamdun nas in gaskiya da raina mutane shi ne saboda haka annabi ya zo ga gaskiya ya zo ne ta karara amma ku kiyata saboda kuna ganin a gaban ku ya ga ire da ba can muna ce maka za mu zai zo ya ga wa kaza yanzu wannan shi ne girman kai saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana to ya rantse da wannan mala'ikun waɗanda za su rika fuskan ran kafirai su tije shi ta ƙarfin tsiya shi ne wannan da ake garkan sai Allah ya ce wannan shi ɗaki na kiɗa sannan Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke zare ran muminai cikin salim alim annabi ya bada misali yace yadda za a rare ran mumini shine kamar yadda za a saki za a buɗe man gyaɗa a jikin kwalba za a ga yana dugowa tsitsit wani lokacin sai ya taru ma a kasa baka san yana dugowa ba to haka za a rika zari ran mumini ko kuma yadda ka san gashi zai fada cikin mai asiri amma kuma kar mu manta annabi ya ce inna lil mauti la sakara lallai mutuwa tana da tsafi wannan daban an fahimta da kyau ko cewa kowa zai tantane shi wannan wani abu ne da Allah ya tsarawa amma azaba wannan kuma sai kafirai da mumini amma kafin da dai a tsantsana wannan annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi cewa inna lil mauti la sakara wa ja'a sakratul mauti bil haqq kamar yadda malamai suke kawo karkashin tafsirin wannan aya to Allah yana rantsuwa da mala'ikun da za su zare ran mu'minin salim alim shine na kan cikin nishadi ba damuwa to sai Allah yake wa sabihati sabha sannan Allah yana rantsuwa wato da mala'iku masu kai komo a sama su kai komo su kai su komo wasu kuma ka ce a sabi hati sab'an ana magana ne akan taurari wasu kuma ka ce ana magana ne akan almautu amma zan ce mafi kwari muna kauce wa duk guraren sabanin saboda mu tsaya akan abin da ya fi daidai domin a fassarar wannan da ake kusan in mutum ya duba wa hatu tafsir ko a tafsirul muharrar ko kuma tafsirul rafidi wanda aka yi wa wannan aiki na sirri wannan tafasir din ka duba ga sun yi karin bayanai da yawa rajinin lijalin ba za ba me za ka gana a lijalin wannan siyudi aka yi wa a wajen mujallari arba'in da wani abu ne aka yi masa aiki littafin ya yi kyau kwarai da gaske jalalai ne mai kyau saboda haka sun yi bayanai in iri musamman wa da kuma ki a tafiyar muharram saboda lajinatul ulama ce ta haɗu ta yi talkisin duka kusan tafasir da kake gani a cikin wannan mujallada din shi ma ya yi ban kare kwarai da gaske to shi ne Allah mara mutum sarki ya ce a nan sun ce wajen fassara sha ɗaya aka amma wanda tafi kwarin shi ne cewa wayannan ayoyin da aka biya akan mala'iku ke bayani ta fi duka a wannan fassarorin da aka kawo shi ne wata hati sabha sai Allah mara mutum sarki ta amarin kuwa ta hudu Allah ya ce yana rantsuwa da fasadi fati sabaka yana rantsuwa da wato mala'ikun da suke rigegeniya wajen kairan muminai tan illiyun wanda suke mutabaka rigegeniya wajen kairan muminai shine fasadi fati sabaka na hudu na biyar kai sai Allah ya ce fal mudabbirati amra dan Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da mala'ikun da suke zartar da al'amura shi ne anan za ka tambaya ka ce akwai wani mala'ika da yake zartar da al'amari a akwai mala'ikun da Allah ya yake bawa wasu ayyuka na musamman su yi wannan ayyukan da suke na zartarwa umarnin Allah ne to amma kowanne da aka gaya masa aikinsa yana kansa kamar mala'ika Israfil yana karɓo ayyuka ya yi division of labor sannan shi zai busa kaho mika irin shi zai kula da ruwan sama duk inda za a yi ruwan sama mika irin shi aka dora an fahimta da kyau ko ba gaban kansa yake ba Allah ne ya sa shi malakul mauti din da za a cire rai shi ne jagora Allah ne yake a cira to amma an raba aiki domin ya ce wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbik da kansu malaiku suka ce ba ma sakkowa kasa sai da umarnin ubangijinmu to shi ne wato fal mudabbirati amra lallai Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke raba ayyuka sai Allah yake ne
يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة Allah madaukakin sarki yake yawma tarjufu rajifa kamar ka tambaya yaushe ne hakan sai Allah yake ranar da tarjufu rajifa wato za a yi busa ta farko shine tarjufu rajifa kamar yadda malai ya gaya mana anan yake cewa wato yawma tarjufu rajifa wa qawli wa wa qawlihi ta'ala yawma tarjufu rajifa tatba'u rajifa ablada ba zai ce human nafqatani al-ula wa thaniya ana nufin buta ta farko da ta biyu wa haka za ka da mujahid wal hasan wa qatada wa ghairu wahid saboda haka yau tarjifu rajiba ranar da za a yi busar kaho ta farko ta tiba wa rajiba sannan ta biyu ta biyo baya yau ma yin faku fi suri ko fata ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sai sai sun mara suka fi yi ukura fa idza hum qiyamun yanzurun kaga za a yi ta farko kowa ya mutu sannan sai a kuma yin ta biyu sai kowa ya tashi to shi ne yake ta tibaru har radifa sannan ta biyu buta ta biyu ta biyo baya to shi ne malamai suke kawo wannan din akan cewa yawma tarjufu radifa na farko shi ne yawma tarjufu al-abdu wal jibalu ranar da za a girgiza kasa da kuma duwatsu ta biyu kuma shi ne a suratul haqa wacce a suratul muzammil da Allah yake wa humilatil abdu wal jibalu fa dukkata da katan wahida shi za Allah yace fa yawma idin waqa'atil waqi'a kana ganin wannan to alkiyawa mai akuwa ta abu wa hubilatil ardu wal jibal za ta kasa da duwar wasu gaba ɗaya fa dukkata a nufin su dukkatan wahida nikewa ɗaya to shi da Allah yake gaya mana anan Allah madaukakin sarki yace ya quluna na'am qulubun yawma idin wajiba zukata a wannan ranar suna cikin tsoro ranar da za a buta ta farko a ta biyu to zukata suna cikin tsoro shine qulubul yawma idin wajiba sai Allah ya ce absaruha kashi'a idanu suna cikin kaskanci nan ma ibnu abbas yake yani khaiba suna cikin tsoro shine dai absaruha kashi'a ay absaru ashabiha fa inna ma udiba ilayha lil mulabata saboda haka suna cikin kaskanci shine absaruha kashi'a Allah yake ya kuluna za ka ji suna cewa a inna da madudu na su kafirai kenan yanzu mu sai a dawo da mu fil hajira akan halittar mu ta farko bayan mun mutu wai bayan mun mutu za a dawo da mu karo na fari ka wato tambaya ce ta inkari cewa wai kamar za ga abu ne ba ba zai yi ba kuma suka dora da bayani cewa ai za kunna azaman أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً na'am قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساخرة Allah madaukakin sarki yace ai za ku na zaman nakara suna cewa yanzu Allah zai dawo da mu idan muka kasance izaman kasusuwa nakiratan aibariya rididdigaggu wanda ya tashi da kasa bayan mun rididdige su sai a kuma dawo da mu sai Allah yace kalu sai ka ji suna cewa kilka lalle a wannan lokacin idan ashe kuwa karratin in an dawo da mu dawowa to dawowa ce wadda take hasira wadda take wato ta asara ai idan mun dawo mun kuma dawowa mun yi asara fa inna ma hiya zajratun wahida sai Allah ya ce ai kuwa tsawa ce guda ɗaya za a yi duk ku dawo guda ɗaya tal Allah ya ce fa idahum bisahira sai ka gansu gaba ɗaya akan sabuwar ƙasa shine fa idahum bisahira nan da Allah ya ce fa inna ma hiya zajratun wahida ma la yace fa inna ma huwa amrun min Allah lalle umarni ne daga Allah madaukakin sarki fa idan nasu qiyamun yanzuru sai kaga kowa ya tsaya wa huwa ayyama ta'ala israfil fa yanfukhu fi sur nafqatul ba'd a lokacin ne za a umarci mala'ika mala'ika israfil cewa ya yi busa busa ta taiki fa idan awwaluna wal akhiruna qiyamun bayna yaday rabb azza wa jalla yanzurun sai ga kowa da kowa a gaban Allah madaukakin sarki ana kallaka ne kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Isra yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa yusum illa qalila ku tuna ranar da Allah zai kirawo ku ku amsa kiran Allah madaukakin sarki zai godiya gare shi wa tazunnuna ku rika tsammanin illa yusum ai ma la yusum ba kuma zauna a duniya ba kwata kwata tsawon wani lokaci ko da shekarar ka 70 illa kalilan sai yan kwana biyu ko uku kawai za a yi ta wannan tsammanin shi ne illa bittum illa kalila kuma Allah ya ce a suratul kamar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar wato umarnin mu ayyar da ka san kyautawar ido haka zai zama ranar alkiyama wa ma amru sa'ati illa kalamhin basri aw abasari aw huwa aqrab umarnin mu bai zama kowa face wato kalamhin basari zai zama kamar kintawar ido ne au huwa aqrab ko abin da yake kusa da wannan ma to shine fa inna ma hiya zajratun wahida ai sai hatun wahida guda guda ɗaya kamar da asan basari ya fassara zajratun min al-ghadab to shi da Allah yake fa idahum bisaira sai ka gansa wato akan sandauri at-tahira shine al-ardu kulliha kasa gaba ɗayanta to amma ai an gaya mana cewa kasa gaba daya wa yasalu raka anil jibali fa qul yasibu rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha aywajan wala amta Allah ya gaya mana wannan ko wa yawmin sayyul jibala wa tara al-ardha barizatan ko kuma yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat ko sai Allah ya ce wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar shi ne ake magana akan kasa gaba ɗaya kiyama ta tashi ita wannan kasar gaba ɗaya nan da ita za'a to kuma ga shi an ce bai za mu bi sahira sai ga ta kan wata wani wata kasar al'ardu kulli haji ne a sahira shi ne malamin ka ce wannan ayoyin bayani ce akan wannan kasar gaba ɗaya za a canja ta ai sabuwa domin Allah ya ce yau mana ɗiwis sama a ka ayi sijilli ita ma sama nan na ta za a yi kamar tabar ba to kasa ma gaba ɗaya canja ta za a shi ne malamin ke cewa za a kawo kasar da ba wanda ya sabo a kanta akan da za a dora mutane a yi hisabi to shi ne ana fa'in lahum bisahira sai Allah yake هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى Allah madaukakin sarki ya ci gaba yake yukhbiru ta'ala ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam an abdihi wa rasulih Musa Allah madaukakin sarki zai bawa annabi Muhammad labarin annabi Musa da Fir'auna dan ba labarin wanda ya fi ko wani annabi da ya fi kowanne annabi yawa a Qur'ani irin annabi Musa wani gurin kauga kawai an baka shafa labarin iya saman labarin wani gurin a dan fadada wani gurin kuma sai a kawo episode ɗaya sai a ce ka nema a wata sura episode na biyu da na uku yana wani wajen duka da shi da abokin karawarsa fir'auna sun fi kowa fitowa a alkur'ani to Allah ya kawo annabi wannan ne don ya akurkurtar da shi ya nuna masa cewa ba fa kai kadai ake wannan abun ba annabi Musa ba an masa abinda mushrikan maka suke ma nafila ne akan abin da aka yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar gaya mar ake wannan dar'a ne a kurkurtar da shi an fahimta da ke ku lokacin da mutum ya yi a tara ba wai lokacin da yake ko ko da a rashin lafiya ba dan a karfafe shi ka ce ai ana yi a daji duk ga wani nan yayi ya warke wani ma yayi wannan misali ne mai kyau ai ko za ka ka kara wa mara lafiya ko wanda yayi asara wani abu kana ba shi correct ba wanda zai je mara lafiya ya rika ce mara ai yanzu da an yi mutuwa ake ba irin wannan nake nufi ba an fahimta ai wannan ciwo kuma kai ta bayani a gaban mara lafiya cewa ai wannan ciwon ka zo ko kai ta bayani ka ce ai da muka kai shi ko muka kai ta kafin mu baro gurin mutum kaza ne suka mutu wannan ba labari ba ne mara lafiya karyar masa zuciya kai shi kuma mara lafiya karfafawa yake so ka karfafe shi nuna masa cewa ba wanda suka yi wanda ya haura naka ma sun tashi wani abu ne mai sauki kai ta nuna masa kwarara masa gwiwa to shi ba wannan lallashi annaba tasliya ne lallashi annaba ne salatu salam ake cewa annabi Musa ma da yazo annaba da yawa haka aka yi musu ga misali sai aka baki na annabi Musa sai Allah yake hal ataka hadithu Musa shin labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo maka is nada wa rabbuhu lokacin da ubangijin sa ya kirawo shi bil wadi a wani wadi a kankanin duwatsu al muqaddas mai tsarki ya Allah yake suwar wanda ake kiransa tuwa anan Allah ya kirawo annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ne yake da shi ne idan ila fir'auna Allah ya ce da annabi Musa ka tafi zuwa ga fir'auna innahu tsaga hakika yayi tagawa ya wuce gona da yi shi fir'auna ya wuce gona da yi fa kun idan ka je ka ce hallaka ila an tazakka shin bana bana nutar da kai zuwa ga hanyar da zaka samu tsarki ba tsarkin zuciya haka zaka gaya ba kaga duk rashin mutuncin fir'auna ba Allah bai gaya wa annabi Musa kalmomi masu tsauri cewa in yaje ya gaya mar ba to wanda zaka ya jawo zuwa ga musulunci ba kalmomi marasa masu muni ake gaya mar ba ka je da'awa gurin waɗanda suke maguzawa ka ce ka tashi zai ka ce ya ku taron maguzawa ba ba za su saurare ka ba ba za su saurare ka ba saboda haka shi za ka ga wanda ya saba zuwa da'awa sai ya narke ya zama irinsu idan kana so da'awar ka ta yi kyau ta yi kwari su saurare ka a tafi da kai sai ka zama in ka je ba ka suna jin wani abu suka yi ma ta yi in dai ba wanda yake na haramun bane sai ka zauna ka sai sun ga ka fara zama irin su sannan suke sauraron ka a harkar dawa ba zai yi yanzu za ka tafi dawa ka tafi da leman ka na ruwa me yi sunan sa ruwan roba da an kawo ruwa ka ce kai ba za ka sha ba abincin ka ka ɗauko a take away a yi mu suna kallon ka duk wannan abubuwan da kake za su yi sam ba za saurare ka ba amma idan ka je kana rike a cikin su ko kuma in ma wani abu ka je da shi na daɗi to ba su in wani abu ku tafi da shi to ku raba mu to wannan shi ma part of da'awa ne zuwa da abin da kuka je da shi sau da yawa masu bashi abinci mai daɗi irin na birni da ruwa da sauran su an je sai a raba musu to shi ma wannan yana cikin hanyoyin da'awa wani lokacin ma kuɗi za ka ba su sannan a saurare ka saboda haka dole sai mutum ya zama jisa Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati ai ko ba iya magana ba ce kawai har da abun hannu sai ka iya bade to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana anan kaga dai Fir'auna ne rashin mutuncin da Fir'auna ya kuri amma Allah madaukakin sarki da kansa ya zaɓi kalmomin da yake a gaya wa Fir'auna kaga ne karshen duk abin da za a yi duk abin da Fir'auna zai ma ai kai wanda yayi wa Allah ba to shi aka yi laifin kuma ga abin da yake an je a faɗa da yake fa kula halaka ila an tazakka ka ce da shi jin kana da buƙatar tsora ka akan tafarkin da za ka zama mai ƙarfin zuciya wa ahdiyaka kuma in shiryar da kai ila rabbika zuwa ga ubangijinka har yanzu bai kore mar Allah ba cewa Allah ka ne an gane ko shine fatakka idan kai wannan zaka samu takawa ka ji tsoron Allah madaukakin sarki sai Allah yake ne فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله أمره جنس الكيس فأراه الآية الكبرى كأن أبو موسى يقول متى آية ودت كما في جرمى a karatun mu na tafsirin ba manta ba a wasu lokuta musamman da azumi mun faɗi mun tawai mu da ma'anar aya saboda a suratu hud da sauran surori ya fi fito da yawa muka ce malaman tafsiri sun ce in ka ji al'aya alqur'ani da ma'ana uku take zuwa ko dai al'ayatul maqru'a ko al'ayatul kauniyya ko kuma wato al-mu'jiza ma'anar aya kenan al-maqru'a shine wanda aka biya yanzu farawul ayatul kubra saboda haka aya kenan والنازعات غرقا والنازعات نشطا والسابحات سبعا آيوي المقروءة وده كي بيها mai alama alkauniya kuma shi ne sama da ƙasa da halittun Allah duk abin da Allah ya halitta su ne alkauniya sannan kuma ta uku shine al-mu'jiza ita kuma wata mu'jiza da annabi zai zo da ita ita ma ana kiranta aya to anan shine Allah yace fa arawul ayatul kubra sai annabi Musa ya nuna wa Fir'auna aya mafi girma wanne yake nufi a guda uku nan mu'jiza to mun mun bibiya a baya ya nuna mun mu'jiza kala kala sai da yazo da tis'a ayatin ma ko sai da yazo da su kamar yadda Allah ya gaya mana a suratul Isra saboda haka ayoyi guda kala domin yanzu a mutum ya sa hannu a hammata yana fito da shi ya koma kamar zai ba ai aya ce sandan a hannunka ka kashe ta ta zama maciji aya ce ka je ruwa yana ƙatar ruwa teku ka dake shi da sanda ya dare su ya zama gurin ko dangi babu ya koma wa bambalaka kullu firqin ka dauki al'azim ko wani bangare kamar gini ƙato aya ce an gane ko ruwan rubana tari da aka rika sakowa kwarkwata da ta rika duk ayoyi ne to shi ne Allah ya ce farawul ayatul kubra annabi Musa ya nuna wa Fir'auna ayoyi manya amma me ya faru sai Allah ya ce fa kazzaba amma ya karyata wa aka kuma ya sako dan za mu ji zaben da yi to sai Allah madaukakin sarki ya ce sun ma adbara sannan ya juya baya kaga girman kai ya fita ko mutum yanzu ka ce wane ne wane ne yanzu shi yake zo ya gaya mana wani zai ce wai ai wane bai sai gaya gaskiya ba ka ji kalmar wani wane bai sai gaya mun gaskiya ba kaga anan girman kai ya fito karara tunda ka faɗi ne za a gaya ma amma ba a isa ba saboda launinsa ko kalarsa sai Allah ya ce ya sa ya juya ya tafi yana gaggawa cikin sauri fa hajar yana zuwa ya tara mutane fana da yin shi da da aure ke nan fakala da yawan nan ya tara jama'a da yake ana rabu kuma al'ada ni ne ku saurara ku ji ni ne ubangijin ku mafi girman ya yadda akwai Allah amma wai shi ne na sama saki kuma da duka la'ala shi ne mafi girma yalla ya ce fa akhadahu Allah to yana zuwa nan kuma ya zo karshe sai Allah ya dalce shi an gane ko na kana al'akhirati wato damkadar lahira wal ula da ta duniya haka wasu malamai suka fassara wasu malamai kuma suka ce a na kana al'akhirati ya damke shi akan wannan magana ta ta ta karshe shine cewa wa faqala ana rabbukum al'ala wal ula da magana da yake farko ya dama sai ce ma alimtu lakum min ilahi wa hadhihi al'anhar tajri min tahti take ta farko ai cewa ban san kuna da wani Allah an ba ni ba ga kuma ƙoramu suna ta gudu karkashi na tun da an ce mazan jannatin lati wa ya dal muttaqun fiya an haru fiya an haru shi ma yake duk dai ƙoramu ne na zuma da nono da komai shi ma yana da to shi ne Allah madaukakin sarki yake mun kama shi akan magana da yi ta farko da kuma ta biyu shi ne al'akhiratu wal ula al'akhira ita ce wannan al'ula kuma ita ce wancan da muka faɗa to kamu saboda haka wasu malamai suka ce al'adarati wal ula shine damka ta farko shine abinda mutuwa ke yi ai ka ga da ya zo mutuwa ya ga sai da yake kira abu ya ga ta kansa domin ya shiga ruwa sai da yake tsakiyar ruwa Allah yake ruwa ya haɗe sai ga shi yana timbul kuma bai iya ba in ma ya iya a lokacin Allah ya zare dan da wahala a ce Fir'auna bai iya ruwa ba tunda da ruwa a gidansa saboda haka ya zare dabarun gaba ɗaya an fahimta da kyau ko saboda haka nan da nan sai gashi ruwa yana shaƙi hatta idza adraka wal garaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al muslimin yalla yake al'ana sai yanzu wa qad ataita qablu wa kunta min al muslimin da kan kana ta sako kana cikin mabarata fal yawma nadika bi badanika yau za mu tsiratar da kai da gangan jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka zama aya ga wani ɗan iskan da za su zo bayan ka duk wanda zai yi abu ya ce mun ga Fir'auna ba domin kai da abin da kake yanzu ka taba hawa da roka ce kai Allah ne a gurin wanda ka gaya wa gurin ba za su barka ka kwana ba wanda ka gaya wa su zo da ka shi tare jama'a yi ba jara banada sai da ya taron gangami gaba ɗaya kowane gari aka zo sannan ya hau duro ya ce ma alimtu lakum min ilahin gai ana rabbukum al'ala karshen rajin mutunci ke to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana kaga sai da ya faɗi wannan kalmar sai Allah yake sai yanzu kana ta barnada kana cikin wa kunta min al mufsidin kai zabo da kuma kana cikin mabarnata to za mu tsiratar da kai da jikinka yau idan ka zama aya ga wanda za su zo bayan ka to shine Allah ya gaya mana ana to shine wannan damkar ta duniya kenan shine al'ula din al'akhirah kuma shine wanda zai hadu da ita a wuta wutar jahannama domin shi Allah ya gaya mana a cikin kabari safa da yamma kullum wuta ake bulbula ba annabi annabi yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya safa da rana kullum duk da kana zuwa nan gaje masa za ka je ka biya kuɗi gurin kallon akwai wurin da ake zuwa ka biya kuɗi ka shiga ne zuwa kai ka kalle shi kaka gani shi daga haka azaba yake sha azaba yake sha wallahi domin Allah ya faɗa a alqur'ani cewa safa da cikin suratul gafir safa da yamma kullun ne wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab ranar alkiyama kuma mafi tsanani za a tura su to shine nakalan akhirati wal ula sai Allah ya ce inna fi zalika cikin wannan labarin da aka bayar na ibratan akwai abin izina da abin lura liman yarta ga mai tsoron Allah sai Allah ya ce أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Allah madaukakin sarki ya ce a an tuba shaddu khalqan shin ku ne mafiya tsananin halitta ani sama'u ko ko sama wadda bana Allah shi ya gina ta da kansa yanzu tsakanin wato halittar dan adam da halittar sama wanne ne bi girma ai ba hadi la khalqu samawati wal ardi akbaru akbaru min khalqin nas haka Allah yake halittun sama da kasai su ne sama da halittar mutane gaba daya amma wasu yayin mutane ba su sani ba to shi da yace a an tuma shaddu khalqan ku ne mafiya tsananin halitta amin sama'u ko sama bana da Allah ya gina rafa tamka wanda Allah shi ya daga rufunta dan Allah in idan da magina ne za su yi sama za su yi ginin sama ya za a tata tunda ba ba ko iya tana za a gina ba a duk duniya ya za a yi a gida dukkan rufin sama gaba ɗaya a ce ana so a gina duk da muna da technologies yanzu da suke abubuwa iri iri amma sai ka dace ma iya singapore akai a iya dubai akai kaza mai ban kari amma wannan duk duniya ba an yi ginin da kolikin baye gaba ɗaya ga shi Allah ya yi rufi kolikin baye hal tara min fudur ba wata tsarewa da ka taɓa gani a zama ba a taɓa cewa kowa ya zauna a gida yau za a gyara sama ba ba ka taɓa ji ba to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa raba a samka ya ɗaga gininta a samku shi za ka zo faɗin sunan kifi ka ce samkatun ka ba da sunan sama katun gini sai ka yi fataha a kan lili saboda haka a samku ya zama rufi kenan an fahimta da kyau ko rafa a samka Allah ya ɗaga rufin sama fasawaha sannan ya daidaita ta da kansa sai Allah ya ce wa gaɗaita lailaha ya lullube daranta wa kharaja duhaha sannan ya fitar da wato hantsinta shine yini sai Allah ya ce wal arda ba'da zalika bayan nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ya yi lumul da kasa ba'da zalika da haha Allah madaukakin sarki ya yi lumul da kasa bayan nan kuma sai Allah ya ce أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم Allah ya ce akhraja minha ma'aha Allah shi ya fitar da ruwa daga cikin ta ruwanta ita kasa wa mar'a da makiyaya inda ake zuwa yi kiwo bayan ruwa ya bulbulo kuma ga gurin da dabbobi za su je su yi kiwo malayin ce wa kanta ga dawa fi surat halim as-sajda ya gabata a cikin surat as-sajda to annal arda wa arda khuliqat qabla as-sama cewa an halishi sammai kafin wato kafin kafin sammai walakin inna ma du'iyat ba'da khalqi as-sama an dai ta ta ne bayan an halishi sama sai ce bi ma'ana annahu akhraja ma kana fiha bil quwwa ila al fi'l wa hadha ma'ana qawli ibn abbas cewa wal jibala arsaha ay qarraraha wa asbataha kun ga wanda bi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an sai ce thumma tawa ila sama Allah shi ne ya a cikin suratul baqara ma shi ne ya halitta muku duk abin da ke cikin ban kasa gaba daya idan ka kalli ayar da kyau anan yana nufin cewa Allah madaukakin sarki ya fara halittar kasa ne gaba daya bayan nan kuma sai ya nufaci wato sama sun mastawa ila sama'i sannan sai ya nufaci sama ayar ta nuna an fara halittar kasa ne kafin sama to kaga nan kuma nan cewa yi wal arda ba'da zalika bayan an halitti sama sannan Allah ya halitti kuma wato kasa da ha sai aka zo aka yi label da ita aka fita ta shine ba da suka ce wacin karo in ka duba shankidi a zuwabul bayan da sauran tafasir za ka san gaya ma cewa Allah madaukakin sarki ya halitti wata abubuwa da suke manyan abubuwa da ake bukata a kasa amma Allah madaukakin sarki bai ce ta kasan ba sai bayan an gama sama shikenan ba wani cin karo abubuwan da suke mai fundamental abubuwa na kasa an halice su suna nan amma ba a zo an an an an an an an feta ta ba sai bayan an gama da sama shine kawai hakan malamai su tattaro bayanan da bayanin ibnu abbas sai fito da abun fili cewa ayoyin ba su ci karo shine ma da ya gaya mana mata allakum Allah ya halitta muku wa'annan ne ba ta allakum dan jin daɗi gare ku wali ana amikum ku da dabbobin ku ai da al'asa fa fa amma uyuna Allah shi ya wato yayi lubar da kasa ya fitar da wato mare marin ruwa a ciki wa azara maklumiha wa ajra anhara ya rika gudanar da wato koramu wa ambata zuru'iha sannan ya rika fito da shuka wa jariha da bishiyu wa timariya da kayan marmari وثبت جبالها سنه كفى duwatsu a kai لتستقر بأهل لتستقر بأهلها domin ta tabbatu wato ta tabbatar da wanda suke ban kasar to sai Allah yake kullu zalika mata'an li khalqihi da wannan gaba daya jin dadi ne ga halittarsa wani ba ya tajuna ilayhi min al-an'am da kuma abubuwan da suke bukata na daga dabbobi allati yakuluna waɗanda suke ci wa yakabuna suke hawa muddada fi ihtiyajin ilaiha gurgurdan bukatun su zuwa gare su ya bidar ila an yantahi al'amal a wannan gidan har zuwa lokacin da alkiyama za ta tashi to sai Allah ya ce bai da da ake tsammatin kubara نعم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى التي فإذا جاءت الطامة الكبرى yayin da wato a tsammatul kubra wato babbar masifa ta zo Abdullahi da Abbas yace sai ne daga cikin sunayen alkiyama sai haka ibn Abbas yace sun yadda zalika li annaha tadummu ala kulli amrin ha'il saboda haka wannan jini suna alkiyama ne asaka aqama dama kuma Allah ya gaya mana wa sa'atu adha wa amara a suratul qamar cewa ita ce mafi zama masifa kuma mai daci to shine nan bai da ya ce tsammatul kubra idan babbar musiba ta zo me zai faru su yi yau mai tazakkar insan a ranar ne kowane mutum al'insan wato a wani halitta na mutum liste jirakul jins jinsin ɗan adam kowane mutum zai rika cewa zai rika ya tazakkaru zai rika tuna mata da aikin da yi da kiyama ta zo duk abin da sai sai ka tuna duk rashin kwakwalwarka komai sai ka tuna shi kuma ka san kiyama kana farawa ne daga yanzu daga ran da kuka yi ido hudu da mala'ikan mutuwa shi za a yi lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo fara zaran ran mutum duk wanda yake gaya ma gaskiya ranar sai ka tuna shi da ana ta fama da kai kana yi kamar an tsane ka to sai ka tuna tun daga nan ka fara tunawa kwakwalwar za ta dawo inda za a kyale ka da irin wannan kwakwalwar to da giftin za ka zama a ban kasa komai rikin za ka yi amma lokacin Allah madaukakin sarki ya dawo ma da ita ne saboda ya kafa ma hujja shi ne hujjar da kar da insanu ma ta a ranar ne mutum zai rika tuna ma ta a irin ayyukan da yi wa buri zatil jahimu sannan za a bayyana wutar jahim liman yara ga wanda yake gani ai inna idin yatazakkaru ibnu adam jami'u amalihi khairihi wa sharrihi ranar kowane dan adam zai tuna irin ayyukansa na alheri ne ko sharri shi ne yake da ayan nan ta yawma idin yatazakkaru al-insanu anna lahu dhikra to gudi zati jahim liman yara ay azharat lin-nazirin fara'a an-nasu ayana kowa zai ga wutar jahannama ido da ido kuru-kuru za a sako ta mala'iku na rike ta sai Allah ya ce fa amma man daga aita marra da wa'ada duk wanda ya taurin kai an gane ko ya togace shine fa amma man daga wa athara al hayat ad dunya ya fifita wannan rayuwar ta duniya ai kaddama ha ala amri dinihi wa akhiri wa ukhrahu ya gabatar da duniya akan al'amarin duniyarsa akan al'amarin lahirarsa yana ji yana gani gashi Allah ya ce kaza shi kuma zuciyarsa ta ce kaza saboda haka idan ya wannan abin ya same shi to shi ne Allah madaukakin sarki yace fa innal jahima hiya al ma'wa duk wanda ya gabatar da son zuciyarsa akan abin da Allah yake so to wutar jahimu wutar jahannama ita ce makomarsa matattararsa inda za ta karbe shi a matsayin bako shine fa innal jahima hiya al ma'wa shi za malai ke gaya mana cewa shi duk wanda ya biya wutan duniya to za ta kai shi baro ita duniya ba wuce yake cewa budurwar wawa eh kuma yawmun naka ne wa yawmun alaika kana biyo mata to ba za ka yi wani lafiya ba amma idan mutum ya taka tsantsan yabo mai Allah yake so to zai samu kansa cikin kwanciyar hankali da nutsuwa to shi ne fa innal jahima hiya al-ma'wa sai Allah yake ne wa amma man qafa maqama rabbih wa nahana anil hawa فإن الجنة هي المأوى Allah ya ce wa amma man khafa amma duk wanda ya ji tsoron Allah kuwa ko kuma man khafa maqama rabbihi duk wanda ya ji tsoron tsayawa a gaban ubangijinsa yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ya ran da mutane za su tsaya a gaban ubangijin talikai to duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijinsa wala annasa ta ne hana zuciyarsa anil hawa da barin soye-soyenta domin duk inda ka ga an yi abu ba daidai ba zuciya aka biyewa a bara'aita manisha ta zai ilahu hawahu a zallahu allahu ala ayi ita kuma ka'idarta duk wanda ya bi ta sai ta kai ta baro ita ta a zuciya ke yasa ai kun ga karatun mu zafi da ya wuce a gidan tuba da muka karanta hadisi innal halala bayyana na ba da labarin lukman hakim lukman hakim ya yanka dabba yake wa ɗansa je ka ɗauko mun abu mafi mahimmanci a jiki da ya zo ya tsuguna ya duba jikin dabba sai ya ɗauko zuciya sai ya kawo an kwana biyu kuma yanka dabba yake je ka ɗauko abu da ya fi komai muni a jikin wannan dabbar mafi hatsari da ya je kuma ɗauko zuciya ya kawo mara sai ya ce ka ci jarabawa eh shi ne darasin da ya bashi idan kana haka سلال جسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ita ce transformer ai tana samun matsala a cikin mutum ba abin da zai daidai wallahi duk abin da zai zaga ga kawai firme ake kuma ba zai zauna da kowa lafiya ba domin zuciyar ba ta da kyau amma idan zuciya ta kyau zai ga mutum hatta matsalolin hasada fa da waye amma da mutum malam sanin munji yana da yana da tare dalilin munajjid yana da littafi a tazkiyatul nufus ko kuma amalul qulubi da kuma muftidatul qulub littafi ne mai kyau dalilin ilimi ne mai ke siya za a ga ayyuka ne wancan na tazkiyatul nufus amalul qulub din zai ta kawo wa ikhlasi kyauta kaza kaza abubuwa daban-daban kowanne da maganganun magabata littafi ne na wa'azi mai kyau sannan sai zo mafi dajin kulub shi ma ya yi mujalladi ɗaya shi ma ya ɗan fi wannan girma saboda ai masu ɓata zuciya sun fi yawa saboda haka shi ma ya kawo ya yi mai kyau in ɗalibin ilimi yana karanta ya da gobe ko kullum abu ɗaya kake karantawa sai ga ka gyara abubuwa da yawa saboda haka wannan zuciya ita ce illa duk inda ka ga an wato an samu matsala to ita ce ta baki to shine Allah madaukakin sarki ya ce wa amma man kafa maqama rabbi wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa lalle aljanna ita ce matattarar da shi kuma duk wanda ya hana zuciyarsa ya iya daya biyu mata to aljanna Allah zai kai ji aje shi Allah ya sa mana ciki sai Allah ya ce يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Allah madaukakin sarki ya ce ya salu na ka an sa'ati ayyana mursaha suna tambaye ka dangane da alkiyama ayyana mursaha yanzu ne matabbatarta kafirai sun dawo annabi alaihi salatu wasalam sun kiyar da fa kullun labarin alkiyama yake faɗa amma saboda izgini sai a zuwa ce wai kai kiyama nan da kake bayani wai yaushe ne ne izgilanci izgini suke masa yaushe ne matabbatar da ita alkiyama kullun zai ce mana kake kullun da ka daji wa aji kace musamman ayoyin maka kai ta bayanin cewa wai za a tafi alkiyama alkiyama nan ta zo mana yaushe ne ne kullun maganar ta kai to sai Allah ya ce shi ma anta ni zikraha shi ma anta kai akan me min zikra kake yawan ambatanta matsa masa akai shi sa annabi shi ma saboda yawan tambayoyin da ake masa sai yake yawan tambayar ubangiji madaukakin sarki shine yayi ya sadu na fi ma anta min ila rabbika muntaha sai Allah yake zuwa ga ubangijin ka ne cikewarta karshen amsa tana gurin Allah domin ga ta kullu fi samawati wal ardi eh ita kanta tambayar ta yi wa samai da kasai nauyi sai Allah yake la ta'tikum illa bakka to ga ya muku cewa ba za ta zo ba ba wata rana su bai fi da za a gaya muku ba za ta zo ba illa bakkatar sai dai sadani ku ji adam ba da to ba kamari za ta zo sai dai ka ji ana kifa ma tukwane akan su kawai to daga nan kiyama ka ta fara ka annaka hafiyun ana kul inna ma ilmu ha indallah Allah yace ka gaya musu cewa ilmin da gurin Allah hadisin Abdullahi da Mas'ud malaika Jibrilu da ya ai kun ga nan ma da ya ji yana tambaya abduni an sa'a cewa ya mal mas'ul an hadi a'lama min as-sa'i haka yace masa saboda haka wannan shine to shine Allah madaukakin sarki yace ila rabbika muntahaha inna ma anta munziru kai ka gaya musu cewa kai ne yin gargadi ne gawa man yaska ga wanda yake tsoron ta ba ne mata izgili ba shi ne inna ma anta munziru ai inna ma ba asuka li tunzira nas na aiko ka ne dan kai wa mutane gargadi kawai fa man khashiya Allah wa qafa maqamahu wa wa'idihi wacce ba haka ba aflaha wa anjaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijinsa da azabar Allah to wannan shi ya rabauta والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك tadewa da asara ko ya tabbata ga mai karya ta da wanda ya saba ma sai Allah ya ce ka annahu ni yawmi yarawnaha kai ka ran da za su ga alkiyamar lam yalbatu saboda yadda za su firgita ka dauka lam yalbatu ba su zauna a duniya ba illa ajiyatan sai iyayen mace kawai au du'a ko iya sadiya ido ya raina fata ma na abin da ake nufi kenan kai ka ce ba taɓa zaman duniya ba saboda yadda suka koma to shine lam yalbasu illa aqiyatan ai idza qamu min quburihim ila al-mahya idan aka tashi su daga kaburbura zuwa ga filin taron tashi alkiyama ataka annaha indahum kanat wato aqiyatan min yawmin aw du'an min yawmi kai ka ce iya rayuwa suke ta safa kawai ko iya ta yamma shine ka annahu yawmi yarawnaha lam yalbasu illa aqiyatan aw duhaha abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya madaukakin sarki ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya da yan uwan mu Allah ka ji kansu da gafara masu rai Allah ka kara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sofin sa madaukaka dukan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ko da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da suna na kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka ba mu damuna mai albarka ina roƙon Allah da suna na kyawawa da sifofin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi masu neman aiki da kasuwanci da sana'a Allah ta agaza musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda auren sa ko a gaba Allah ka shiga lamarin su ƴaƴanmu da kannanmu da suka kauta hanya Allah ka shirya mu Allah ka dora su a hanya madaidaiciya kasar mu da jihar mu Allah ka zauna da su lafiya shugabannin mu Allah ka shirye su اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين